أي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من ال... ومن... ونجني ومن معي أجمعين فأوجنا ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتظلون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جمعة أكو قوات رمضان هجرة تدعو لكي حدود أربعين دبقوي يزو ديدي لعشرين قوات بيو شكرة تدعو لعشرين لشدة زم فسر ƙarshen suratul jasiya insha Allah kuma za mu sake maimaita aya ta 28 shi wannan karatu ina dauke da bayani na biyu ne akan gurfanar ranar hisabi Allah madaukaki ya ce wa tara kullu ummatin وترى كل أمة جافية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون
Allah madaukaki ya ce wa tara kullu ummatin jafiya za ka ga kowace al'umma tana gurfani barika ala rukab kowace al'umma tana ta durkusa akan gwiwoyinta shi ne Allah madaukaki ya ce kullu ummatin tud'a ila kitabiha kowace al'umma ana kiranta zuwa ga littafinta wato littafin da aka rubuta ayyukansu a ciki za a ba ma kowa littafinsa idan mutumin kwarai ne a ba shi littafi ta hannun dama mutumin banza a ba shi littafinsa ta hagu kullu ummatin tudu a ila kitabiha har yau matuji zauna ma kuntum ta'malun a yau ne za a saka muku abinda kuka sance kuna aikatawa babu shakka ranar hisabi ita ce wannan ranar da allah marubuta yake cewa kowace al'umma za ka ganta ta gurfana ranar hisabi illa dai kamar yadda muka gabatar da bayani akwai fassara biyar da malamai suke ma wannan kalmata aljafiya za ka ga waɗannan bayanai a littafin tafsiri kamar tafsirin al'imam al-kurtubi da tafsirin al'imam abu su'ud idan aka ce za ka ga kowace al'umma tana gurfani ma'ana ta farko shine jaziya allazi na ya jirisa ala a tarafi asabi'i wato mun ce shine wanda fassara ta farko shine wato idan aka ce kulla ummatin jafiya ana nufin zaka ga kowa yana tsayuwa akan manyan yatsun kafafunsa wannan fassara guda kenan don haka kalmata aljaziya ta dauki ma'anar aljaziya na biyu idan aka ce aljaziya ana nufin almujtami'a za ka ga kowace al'umma an har hada su wato jama'a suna hada a wuri guda wadda ita ce fasara abdullahi bin abbas kuma mun kawo dalilai waɗanda suke nuna gaskiyar haka ɗin saboda an samu hadisai daga manzon allah waɗanda suke tabbatar da ma'anar aljasiya shine al-mujtami'a to sai na uku al-mutamayyiza idan aka ce zaka ga kowace al'umma jasiya ana nufin mutamayyiza wato kowace al'umma an ware ta an bambanta ta saboda ka mutane ba wai a hautsina suke ba mutane ba a hautsina suke ba wannan ita ce fassaran ikrima maula ibn abbas sai zama kowane kowace fassara akwai wani babban malami da yake riko da ita ko dai sahabi ko kuma tabi a fahimta ta ikrima watara kulla ummatin jasiya ma'ananta mutamayyiza kowace al'umma za ka ganta ta ware kanta kamar yadda Allah ke cewa wamtazu yawma ayyuhal mujrimun to kuma kamar da yazo a suratul fussilat aya ta 19 wa yawma yuhsharu a'da'u llahi ila an-nari fa hum yuz'un ranar da za a tattaro makiya Allah a kai su wuta to za ka ga ana tattare su ana tsatsare su yuz'un wato ana tsatsare su ba za a bari wani ya shigo cikin su ba domin haka yasa kowace al'umma Allah yana ware ta ita kadai domin haka yasa mutum ya gyara halinsa idan ka gyara halinka za ka tashi da a cikin jama'a waɗanda suke da kyawun hali idan halinka ba shi da kyau za ka tashi na cikin jama'a waɗanda suke da munin hali wanda shi ne abinda Allah ya faɗa kulla ummatin tud'a ila kitabiha kaga don haka kowace al'umma za a ware ta ne ita kadai متميزة سورة النمل آية 83 الله يجيب ويوم نحشر من كل أمة فوجا فوجا بمعنى الجماعة ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون kaga ya gwada cewar a lahira Allah yana tattara mutane ne masu hali guda yana hada su aure guda mutanen da suke da hali mai kyau a hada su aure guda wadanda suke da hali mara kyau a hada su aure guda sai na hudu idan aka ce aljasiya yana daukan ma'anar albarika alar rukab za ka ga kowace al'umma ta durkusa a kan gwiwoyi to kaga fasara biyu wancan za ka ga kowa ya tsaya a kan babban yatsarsa amma nan kuma ba aka ce kowa ya durkusa akan gwiwarsa to wannan fasarar sai zama ita ce galibi zaka ga malaman tafsiri suna dauka fasaran al-Hasan al-Basri fasarin fasaran al-Hasan al-Basri wanda shi ma babban malami ne yana daga cikin tabi'ai to idan aka ce tara kullu ummatin jasiya ana nufin ne zaka ga kowace al'umma barikatan ala rukabi kowace al'umma ta durƙusa a kan gwiwoyinta to nan ma akwai dalilin da ya sa aka ce fassaran jafiya shine barika don akwai wani hadisi da aka samu na salmanin farisi allah ya ƙara masa yarda salmanin farisi yana cewa inna fil qiyamati sa'atun hiya ashuru sinin a qiyama akwai wani lokaci ɗaya. a ranar kiyama akwai wani lokaci da Allah ya ware shi wannan lokacin tsawon shekara goma ne tsawonsa ya firru nasu fi hatu satan ala rukabihi alhassan salman farisi ya ce waɗannan shekaru goma ɗin a ranar kiyama mutane za su durkusa ne akan gwiwoyinsu akan gwiwoyi mutane za su durkusa tsawon shekara goma shine sai salman faris ya ce hatta ibrahim alaihissalam yunadi rabbahu wato za a shiga wahala wanda za ta kai da hatta annabi ibrahim sai ya ce ma allah la as'aluka illa nafsi ya allah ban roƙonka komai face kaina nafsi nafsi ta kaina nake kawai babu wanda yake roƙar ma wasu mutane tsira sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma kowane annabi cewa ke nafsi nafsi to dalilinsa saboda durkusa wanda za a yi salmanin farisi ce tsawon shekara goma ne to amma bayanin salmanin farisi ba shi da wani hadisi wanda ya inganta daga manzon Allah babu wani hadisi da ya inganta sai dai tawili game da ayoyin alkur'ani da kuma wasu bayanai da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam to amma dai akwai wannan fahimta mutane za su durkusa akan gwiwoyinsu tsawon shekara goma to sai na ƙarshe idan aka ce tara kulla ummatin jafiya ana nufin za ka ga kowace al'umma tana tawali'u wato kalmar aljafiya tana ɗaukar ma'anan alkhabi'a azzalila alkhashi'a za ka ga kowace al'umma tana tawali'u wato kowa ka ganshi a ranar kiyama za ka ganshi fuskarsa alamar akwai kaskanci duk wani dan adam da za ka gani a filin isabi kuma gaskiya ne to wannan fassaran kalma ta aljasiya ta biyar kenan idan aka ce tara kulla ummatin jasiya kowace al'umma za ka ganta aljasiya ana nufin za ka ga kowace al'umma tana cikin kaskanci wato ta yi tawali'u ta sadaukar da kai ga allah wannan fassara ta biyar kenan kuma ita ma ta dace da wata hujja da aka samu misali ta gefen alkur'ani akwai aya ta 87 ta suratul namli Allah ya ce wa kullun atauhu dakhirina wa kullun atauhu dakhirina kowa zai zo ma Allah yana kaskanci kaga Allah bai ware wani ba kullun atauhu dakhirina saboda kai kaga kalmar ta al-dakhiru tana daukan ma'anan al-khabi wa zalilu kowa ka gani fuskarsa akwai alaman kaskanci akwai alaman tawali'u akwai alaman yana cikin damuwa akwai alaman shi ba kowa bane yana jiran hukuncin Allah don haka duk wani wanda za ka dube shi a ranar tashin kiyama za ka ga wanda yake da alamar ya tsira alamar ya tsira ba sai an gama hisabi shi sa Allah ya cewa kullu ummatin tud'a ila kitabiha kowace al'umma ana karanta zuwa ga littafi wannan shi yasa wannan shi yasa aka samu addu'ar manzon Allah annabi ya fi kowa sani a filin hisabi dan adam zai samu kaskanci saboda ka tun daga duniya manzon Allah ya fi tarokon Allah اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف وانا أدؤر مزان الله جي. اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف يا الله إنا روقونك تبانو kwanciyar hankali ranar da 'yan adam za su samu tashin hankali shine yawmul khawfi ranar da ake samun fargaba ranar da ake shiga cikin tashin hankali shine ranar kiyama to annabi yana roƙon Allah ya ce Allah ka bani kwanciyar hankali a wannan rana kuma babu shakka akwai mutanen da Allah yana tsare su daga fargaba daga firgita daga razana na wannan rana ta kiyama Allah yana da wasu mutanen da yake tsarewa Allah ka samu na ciki to wannan addu'ar ta manzon Allah tana sahihul adabil mufrad hadisin 541 yana da kyau mu rika roƙon Allah tun kafin tsayuwar hisabi Allah ya sauwake mana wannan tsayuwar da za mu fuskance ta a ranar tashin kiyama kaga addu'ar manzon Allah ba ta tsaya da duniya ba shi addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam duk wata damuwa da za ka same shi a nan duniya ko a lahira saboda ka annabi yana addu'a kaga dai ba a je lahiran ba amma manzon Allah yake cewa اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة wal'amna yawmal khawfi Allah ina roƙonka ka bani kwanciyar hankali a ranar tashin hankali to idan muka dubi waɗannan fassarori guda biyar waɗannan bayanai kashi biyar game da abin da ake nufi da aljasiya za ka gane kowane bayani ya samu hujja ingantacciya don haka yasa duk waɗannan bayanan gaskiya ne kuma abinda suke karantar da mu shi ne ita kiyama ba hali ɗaya take da shi ba tsayuwar da za a yi a filin hisabi ba hali guda ba ne wannan shi ke karantar da mu halayen daban-daban ne halaye suna canzawa wato halayen tsayuwar suna canzawa saboda tsayuwar da za a yi tana da tsawo lokaci ne mai tsayi to za ka samu wannan tsayuwar tana caccanzawa yanayinta abinda hadisan manzon Allah suka nuna mana kenan misali anan misali anan mun karanta daga cikin fassarar da malamai suka bayar wato shine cewa mutane za su tsaya akan manyan yatsun kafafunsu to daga cikin hujjoji mun karanta hadisin Abdullah bin Amrin ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta yau mai hukumin nasu da rabbil alamin sannan manzon Allah yake cewa kaifa bikum idza jama'akum Allah kama yujma'u an-nablu fil kinana yaya za ku yi idan Allah ya tattara ku a wuri guda kamar yadda ake tattaro kifiyoyi a cikin kwari yadda ake haɗa kifiya a wuri guda haka Allah zai matse ku saboda wannan matsewar da za a samu shi yasa mutane za su yi zufa wanda sai ya zama kogi waɗannan hadisai sun inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
idan ka dubi wannan hadisi kaga ya gwada mana cewa za a samu matsi a ranar kiyama wannan hadisin yana nuna mai akwai matsi saboda tsabar matsi din ya sa mutane za su rika tsayawa ne akan manyan yatsun kafafunsu to amma kar ka ɗauka tsawon hisabi ɗin gaba ɗaya haka abin yake ba haka ba ne akwai lokaci kuma da za a samu fili a filin hisabi ɗin babu matsi ɗin babu matsin kaga wannan matsin kar ka ɗauka har a gama tsayuwar ne akwai wani lokaci da kuma za a samu yanayi a tsayuwar hisabi ɗin ta yadda babu matsin fili ne gashi nan misalinsa shine da Allah madaukake yake ce mana yawma tuwalluna mudbirina ranar da za ku juya ku ruga da gudu sai Allah ya ce malakum min Allah min asim amma kuma babu wani mai tsare ku daga Allah wa man yudlilillahu fama lahu min hadi ai wanda Allah ya fitar da shi babu mai shirya da shi kaga ya gwada ashe a filin hisabi za a samu wani yanayi ta inda akwai sarari har ma mutum zai iya barin ruga a guje don Allah da kansa ya faɗa yau matuwallu na mutubirina ranar da za ku juya ku ruga a guje sai Allah ya ce sai dai gudun ku bai da amfani malakum min Allah min asu babu wani mai tsare ku daga Allah subhanahu wa ta'ala to kuma sannan in ka dawo ta gefen hadisin manzon Allah akwai hadisi wanda imamu muslim ya ruwaito yana babu ismi mani zakati hadisi na 2287 hadisin abu huraira wannan hadisin mun sha jinsa kuma wannan shi yake nuna maka wani yanayi da mutane suke samu a tsayuwar hisabi domin abinda hadisin ya nuna annabi yake ce masahabbai ma min sahibi zahabin wala fiddatin babu wani mutumin da zai tara zinari da azurfa la yu'addi minha haqqaha idan dai baya bayar da hakkin zinarin nan da kuma hakkin azurfan wato idan kana da kuɗi kenan baka fitar ma wannan dukiyar zakka illa idza kana yawmul qiyama to idan kiyama ta tsaya suffihat lahu safa'ihu min nari sai a saka waɗannan dukiya sai a sa zinari da azurfa ɗin a cikin wuta a narka a mai da su faifayi faifayi wannan faifayi fa'uhumiya alaiha fi nari jahannam za a rika sa su a cikin wutar jahannama sai sun yi zafi fa yukuwa biha jambuhu wa jabinuhu wa zahruhu sai a rika manna wa mai wannan kuɗin a manna masa wannan faifayin ta bayansa ta gefensa ta gabansa za a manna wannan faifayin ba za a cire ba sai ya yi sanyi wannan a tsayuwar hisabi ne ba wai an riga an shiga wuta ba ne a tsayuwar hisabi ne kafin a yi mar hisabi mai dukiyar da bai fidda zarka ba kenan sai manzo Allah ya ce kullama baradat duk sa'ilin da wannan faifayin yayi sanyi u'idat lahu sai a sake mai da shi wutar jahannama a gasa sai yayi safi a sake cirowa a mamman na mishi sai annabi ya ce fi yau mai kana mai kuma tsawon wannan ranan hamsi na alfa sana shekara dubu hamsin ne mazan Allah sai ce kuma wannan ba azabar su kenan kawai ba wannan ana marhoro ne hatta yi ƙuba bainar ibadi sai an gama hukunci tsakanin bayi kaga a tsayuwar hisabi kenan annabi ya ce idan an gama hukunci fayara sabilahu sai mutum ya ga hanyarsa imma ila jannatin wa imma ila narin ba mamaki ya tafi aljanna ba mamaki ya tafi wuta to ba mamaki kenan alkhairinsa ya rinjaya amma dai sai an mar azaba ta ƙin bayar da zakka a kan lokaci domin haka yasa fi da zakka dole ne ga musulmi to kaga yadda ake ma wannan azaba to ta wannan kenan sai ka ji bayani na biyu da manzon Allah ya yi domin Abu Hurairah ya ce da Annabi ya faɗi wannan ila sai aka ce ya Rasulullah fal ibli to mun ji mutumin da ya ƙi ba da zakkan zinari da azurfa kenan ya Rasulullah to ina ga mutumin da yake da raƙuma bai ba da zakka ba kada sai da mai ce to bari ku ci wala sahibu ibilin babu wani mutumin da ke da raƙuma la yu'addi haqqaha in dai baya bayar da haƙƙin waɗannan raƙuma to sai annabi ya bayyana wa min haqqiha halbuha yawma wirdiha annabi ya bayyana duka alkhairi da mutum yakan yi da raƙuma idan yana da shi don misali idan kana da garken raƙuma kakan tatsi madara ka ba wa mutane da ce ila iza kana yawmar ƙiyama to idan dai wannan mutumin baya ba da haƙoƙin Allah to idan ƙiyama ta tsaya buti halahu bi ƙa'in ƙarƙar za a shimfiɗa mar fili manzan Allah ya ce alƙarƙar mana al-mustawi al-wasi mai faɗi fili ne mai faɗi mai tsawo ba shi kaga wannan matsin ko babu shi an cire shi daga inda mutane suke samun kunci manzo Allah ya ce za a kai shi wani guri ne fili sarari ne au ma kanat manzo Allah ya ce ta inda wato ƙasa ta fi faɗi duk inda mutum yake fatan ya ga fili mai faɗi to wannan wannan filin ya isa to idan aka samar da wannan filin la ya min ha fasilan wahida sai a tattaro raƙuman da da mutum yake da su a duniya za a kawo su wannan filin annabi ya ce ko da ƙarami mutum ba zai rasa ba kaga kenan duk yawan raƙuman da kake kamallaka Allah zai kawo su a wannan filin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aikin waɗannan raƙuman taqa'uhu shine su ta sukuwa suna taka mutum bi afafiha yawan raƙuman nan duka kowane raƙumi sai ya taka mutum da kafar shi wa ta'ubuhu bi afwahiha sannan kuma su rika cizon shi da bakunan su raƙumi ya cije shi ya taka shi ya wuce wannan ya zo ya cije shi ya taka shi haka za a jera raƙuman idan sun kai dubu to sai sun dukan wannan mai raƙuman kowa kowane raƙumi sai ya taka shi ya cije shi كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها manzo Allah ya ce sai rakuman sun kare kaf sai a sake dawo da su a sake jera su daga farko zuwa ƙarshe mutumin nan yana kwance rakuman suna ta sukuwa a kan shi suna cizon shi to kaga nan gurin ai babu matsi ya zama to wuri ne mai faɗi da Allah ya bayar kaga kenan yanayin kiyama ba siffa guda bane saboda wannan hadisin na manzon Allah shi ma sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana shi ma haka azabar za ta zama tsawon yini guda wanda tsayinsa ya kai shekara dubu hamsin hatta yuqda bainal ibadi fa yara sabilahu imma ila aljannati wa imma ila an-nar ila sai aka ce ya rasulullah fal baqaru ina ga mai shanu akwai mutumin da yana da shanu baya fidda zakka wal ganamu da mutumin da yake da awakai baya fidda zakka sai annabi ya hada su wala sahibu ganabin wala bakari la yu'addi minha haqqaha babu mutumin da Allah zai ba shi raƙo shanu mutumin da Allah zai ba shi shanu da awakai idan ne baya fidda hakkoki na zakka illa idan kana yawmul qiyamah بطيح له بقاء كركر لا يفقد منها شيئا yanda aka yi wa mai raƙumi haka za a yi wa mai saniya da ko mai awakai za a samar da fili ne mai faɗi a kawo shanun gaba ɗaya duk shanun da ka mallaka sai an tattaro su a gurin haka annabi ya faɗa la yafqidu minha shay'an ba za ka rasa dabba ɗaya daga cikin dabbobin da Allah ya baka a duniya ba to annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai dai laisa fiha aqsa'u sai dai kuma a ranan babu wata dabban da take da murdaddan kaho wala jalha'u sannan kuma babu wata dabban da bata da kaho in ma saniyarka a duniya bata da kaho to a lahira za ta tashi da kaho idan kuma saniyarka a duniya kahonta a murde yake to anna lahiran za ta tashi kahon a miƙe suke don haka annabi ya ce laisa fiha a ƙasa'u wala jalha'u babu mai murɗaɗɗen ƙaho sannan ba mara ƙaho wala abu babu babu kuma wanda ƙahonta ya kari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aiki guda ne wanda bai fidda zakka na shanu da wanda bai fidda zakkan awakai to abinda za su yi tantahu ko bi quruniha shanun nan da awakan za su yi ta tunkurin ne su tunkuri za su yi ta yi wa ta tsakuhu bi abiyazulafiha za su rika taka shi da kafafunsu da shanun da waɗannan awakai kuma kowanne zai biyo ya tunkuri mutum ya taka shi ya wuce sai annabi ya ce kullama marra alaihi ulaha rudda alaihi ukhraha idan na ƙarshe sun wuce a dawo da su tun daga farko ta annabi sallallahu alaihi wasallam yace fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana to anan in ka bibi wannan hadisin kaga ya nuna cewa akwai fili mai fadi a ranar kiyama wannan filin na mutum guda ne daga shi sai dabbobinsa kaga ya saba ma wancan tsayuwar da za a yi kuma wannan hadisin shi ma ya inganta yana sahihu abi dawud hadisi na 1462 don haka shekara dubu hamsin kan tabbas wannan babu makawa ba ba taba samun wani wata riwaya da ta saba ma hakan ba kamar yadda muhammad al-amin shankiti ya faɗa a littafin dafu ihamil iftira littafin da ya rubuta musamman saboda warware mushkiloli waɗanda aka samu game da ayoyin alkur'ani za ka gani a shafi na 172 shafi na 172 don haka ita kiyama al'amarinta ba kamar duniya ba ne kamar yadda ka gani wata tsayuwar akwai matsi wata tsayuwar kuma fili ne babu matsi to sannan kuma gashi an ce shekara dubu hamsin ne to abinda ke gwada maka ma tsayuwa ta lahira ba irin ta duniya ba ne wannan shekara dubu hamsin din babu shakka gaskiya ne to amma an samu riwayoyin da suka nuna akwai bambanci tsakanin musulmin kwarai wato tsakanin musulmi da mutumin banza akwai bambanci misali na daya ta hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yace yawmul qiyamati ka qadri ma baina adh-dhuhri wal 'asr tsayuwar qiyama dadewar bata wuce kamar tsakanin sallar azhar zuwa la'asar tazaran da take tsakanin azahar da la'asar shine iyakan dadewar da mutane za su yi a filin hisabi amma kaga hadisai sun inganta daga manzon Allah wanda annabi ya tabbatar shekara dubu hamsin ne shekara dubu hamsin wanda riwaya kuma da annabi ya ce tsawon tsayuwar bai wuce tsakanin azahar da la'asar ba riwaya ta inganta tana sahihu jami'i sahih hadisin dubu takwas da ɗari ɗaya da tis'in da uku wannan shi yake nuna maka al'amura na lahira ba kamar duniya ba ne ba ka da ikon aiki da tunaninka game da al'amari na lahira riwaya ta biyu ita ce riwayar abdullah bin abbas da kuma abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan aya yawma yaqumun nasu li rabbil alamin to sai manzo Allah ya ce miqdaruhu nisfi yawmin miqdaru مقدار نصف يوم من خمسين ألف سنة فيهون ذلك على المؤمن manzo Allah ya ce ko da yake tsayuwar shekara dubu hamsin amma Allah zai sauwaƙe wannan tsayuwa ga mumini to kaga wannan shi ya tabbatar mana dalilin da yasa aka samu bambanci ta wajen lokaci Allah zai sauwaƙe wannan tsayuwar ga mai imani Allah ka samu ne to sai annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan riwaya yace ka tadalli ash-shamsu lil ghurubi ila an tagruba mutumin da yake da imani Allah yana sassauta mar dadewar da zai yi a filin hisabi kamar lokacin da rana ta karkata za ta buya da kuma lokacin da jikinta ya gama buya kaga kenan bayan la'asar zuwa buya rana a wancan riwaya ta farko kamar tsakanin azahar da la'asar a riwaya ta biyu fa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka tadalli shamsi lil gurubi kaga ba wai ma daga la'asar bane daga lokacin da rana ta karkata za ta buya daga wannan lokacin da ta karkata ila an tagrub zuwa lokacin da ta gama buya shine dadewar da mumini zai yi a filin hisabi wannan kuma riwayar ita ma ta inganta har yanzu tana sahihu targhib hadisi 3589 me ya bambanta su kaga wancan an ce mumini wannan ma an ce mumini kaga ya gwada cewa muminan ma wato ba darajar su ɗaya ba ne akwai mumini wanda daɗe wasu alfilin hisabi kamar tsakanin azahar da la'asar akwai muminin da daɗe wasu alfilin hisabi bai kai hakan ba kamar lokacin da rana ta karkata za ta kuye ne zuwa kuyanta kaga ce na akwai mutumin da daɗewar ba ta da yawa yana zuwa filin hisabi an gama ya wuce aljanna Allah ya samu naci akwai riwaya ta uku ita ce riwayar Abu Sa'id al-Khudri nan kuma aka tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah an ce yawmun kana miqdaruhu 50 alf sana wanda Allah ya faɗa suratul qalam yawmun suratul ma'arij yawmun kana miqdaruhu 50 alf sana rana guda ce amma kimar yawan wato dadewanta kamar shekara 50 ne ma aqwala hadha al-yawm wannan yini tana da tsayin gaske wani ne yake ga manzo Allah sai annabi ya ce wallabi nafsi bi yadihi ina muku rantsuwa da wanda raina ke hannunsa innahu la yukhaffafu 'ala al-mu'min ana sassauta wannan tsayuwar ga mumini hatta ya kuna a kaffa alaihi min salatin maktuba yusalliha fi duniya dadewar da mutum zai yi a filin hisabi manzo Allah ya ce bai kai dadewar da mutum yake yi a lokacin da ya tsaya da sallan farilla ba kaga idan aka ce sallan farilla misali sallar asuba ko sallar azhar ko sallar la'asar da annabi ya ce min salatin maktuba yusalliha fi duniya muqaddara za ka yi minti goma a sallah kafin ka gama sallan farilla to sai annabi ya ce minti goma shine dadewar ka a filin hisabi wannan hadisin yana al-musnad al-imam ahmad da kuma al-musnad al-imam abi ya'la wa isnaduhu hasan ko da ke akwai malaman da suke ganin isnadin sa yana da dan rauni bai kai waɗancan riwayoyin ba amma hakika akwai malaman da su inganta wannan hadisi kaga kenan annabi ya dada nuna mana bambanci na dadewar mutane a tsayuwar da za a yi a ranar kiyama akwai mutumin da dadewarsa ba ta wuce wato dadewar da mutane suke a lokacin sallan farilla ba to sannan akwai dalili na ƙarshe wanda za mu bayar da hadisin anas bin malik hadisin anas bin malik wanda mun sha ci wannan hadisin shi ma yana daga cikin dalilai da suke nuna maka yanayin tsayuwar filin hisabi ba ɗaya ba ne idan an gaya maka wani wurin akwai matsi ga wani wurin kuma akwai sarari babu matsi daga cikin dalilai da suke nuna cewar filin hisabi al'amarinsa ba ɗaya ba ne shine hadisin anas hadisi ne mamutawatir wanda sahabban annabi da yawa sun rawaito hadisin ceto hadisin ceto don abinda hadisin ya zo da bayani shine mutane za su tsaya shekara dubu arba'in ana jiran hisabi ba a yi hisabi ba sai mutane su rika shawara da juna ya kamata mu nemi ceto na manyan mutane sai a ce to da wa za mu waye za mu nemi cetonsa ceto ai mu je ga annabi adam manzon Allah ya ce innahum ya'tuna adam sai mutane su je ga annabi adam so ashe kaga kenan akwai fili akwai walwala ta inda mutane za su ma iya tafiya a filin hisabi sai annabi ya ce summa nuhan bayan an je ga annabi adam a zo ga annabi nuhu summa ibrahim summa musa summa isa idan an zo ga annabi isa alaihi salam muna so ka cece mu Allah ya mana hisabi mu bar wannan guri fa yaqul lahum isa alaihi salam sai annabi isa ya ce izhabu ila muhammadin ku je ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abinda ya nasa ya sa nace ku je ga annabi فإنه عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر shine kadai dan adam wanda alqur'ani ya tabbatar Allah ya gafarta mishi laifin gaba da baya don haka in ma akwai wanda zai iya ceto in ma akwai wanda zai iya magana a yau Allah ya saurare shi to shine mutumin da an gafarta mishi wanda ya tabbata cewa an gafarta masa laifin gaba da na baya shi ne sai manzo Allah ya ce fa ya tuni sai mutane su zo gare ni ashe kaga akwai fili kenan har annabi ya ce mutane za su zo gare ni fa azhabu ni kuma zan tafi fa idza ra'aytu rabbi idan naga Allah in ji annabi sallallahu alaihi wasallam idan naga Allah kharartu lahu sajidan sai in fadi in masa sujuda fa ahmadu rabbi bi mahamida yaftahuha alayya zan yi ta yabon Allah da wasu kalmomin yabo waɗanda Allah zai buɗe min a wannan ranar la uhsinuha al'ana annabi ya ce a yanzu kam ban iya waɗannan kalmomi na zikirin ba manzo Allah ya ce bai san su ba kaga ba da a sanar da annabi kalmomin da zai roki Allah ya Allah ya bashi damar ceto ba annabi ba za a sanar da shi ba sai an tashi a filin hisabi to idan annabi ya faɗi ya sujuda Allah ya sanar da shi wasu kalmomi yayyabo ga Allah ya roƙe shi sai a ce ai Muhammad irfa ra'saka ya kai Muhammad dago kanka wa qul yusma ka faɗi abinda duk zaka faɗa za a saurare ka wa shaffi tu shaffa wato washfa tu shaffa ka nemi ceto Allah zai baka wannan dama to wannan hadisin ya zo da riwayoyi daban-daban kuma mun sani hadisi ne muttafaqun alai yana sahih al-bukhari a wurare daban-daban babu qaulillahi ta'ala lima khalaqtu bi yadai inda Allah yake cewa ya kai iblis me ya hana kai sujuda gare ni da Imam al-Bukhari yake fassara wannan aya suratu sad sai kawo hadisin 6975 hadisin Anas bin Malik wanda ke bayanin yadda mutane za su je neman ceto gurin annabawa hadisin yana sahih bukhari babu tarkin hiyal yana babun fi zakati wa Allah ya farrika baina mustamin al-Imam Bukhari ya kawo shi a wurare da yawa al-Imam Bukhari ya kawo shi a wurare da yawa saboda haka yasa wannan ya nuna cewar ita kiyama akwai wani yanayi wanda ake samu fili ta inda har mutane suna walwala akwai yanayin da kuma ba a samu fili saboda haka sauki ya tabbata ga mutumin da ya tabbata yana da imani to shine Allah yake sauki marsa yiwa wanda kuma ya mutu yana da laifi to wanda mutum yana samun wahalar tsayuwa a ranar tashin kiyama Allah ya kare a kuma akwai riwaya ta Abu Hurairah har yanzu wanda muna ji kuma wannan ma misali ne wanda yake nuna maka cewa kiyama tana da fili wannan ya zo ta hadisin abu huraira ya kunu kanzu ahadikum yawmal qiyamati shuja'an aqra wanda a wannan hadisin annabi yake cewa Allah zai mayar da dukiyar dan adam sai ta zama macijiya sai Allah ya mai da wannan dukiyar ta zama maciji macijin nan babban maciji annabi ya ce yawmal qiyamati a ranar tashin kiyama to wannan macijin za a sa ya nemi mai shi dukiyarka ce an mai da ita ta zama macijiya shine manzo Allah ya ce ya firru minhu sahibuhu saboda haka mai dukiyan gudu yake dukiyar kuma tana bin shi saboda dukiyarsa din an mai da ita ta zama maciji amma dukiyar dukiyar da ya zama to ba a cire hakokin Allah ba kenan amma dukiyar da aka cire hakkin Allah ba ta zama ukuba ga mai ita wato annabi yana magana ne akan mutumin da ya samu dukiya bai fitar da hakokin Allah ba ya firru minhu sahibuhu mai dukiyar yana gudu fa ya tsuluhu ita kuma dukiyar tana neman shi kaga kenan ashe filin hisabin yana da girma mutum ya ruga dukiyar na bin shi wa ya kuma dukiyar tana cewa ana kanzuka ka tsaya ni ne dukiyar nan da ka ɓoye fa ba maƙiyinka ba ne ni ne dukiyar ka tsaya ka jira ni ta ma ba da tsaya ba yana ta gudu saboda ya san tsayewa ba alheri ba manzo Allah ya ce wallahi na rantse da Allah lan ya zala ya tulubuhu sai da annabi ya rantse ya ce dukiyar ba za ta bar bin mutumin nan ba za ta dinga binsa to kaga dai dukiyar nan ba za ta gaji ba ito ba za ta gaji ba kai kuma za ta gaji duk iya gudunka akwai gajiyar da za ta yi hatta ya busu tsaye da ku manzo Allah ya ce ƙarshen ta mutum da kansa zai miƙa hannun shi wato maimakon ya tsaya ta cinye shi duka sai ya miƙa mata hannu fayyulƙima hafahu wannan duke sai ta buɗe baki sai ta gatsa hannun sai ta gutsure to amma wannan ya fi mara sauƙi maimakon a ce ya tsaya wannan macijin ya lankwame shi gaba ɗaya saboda ka sai ya miƙa wa dukiyar hannunsa annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce da kansa zai miƙa ma wannan dukiyar hannunsa wannan riwaya ta Imam Bukhari kenan to a riwaya ta Imam Muslim da ya zo ta hadisin Jabir bayan hadisin Abu Hurairah akwai riwayar jabir tana babu ismi mani zakati babi game da laifin mai kin bayar da zakka hadisin 984 ya zo ta hadisin jabir shi ma jabir haka ba da labari daga manzon Allah wala min sahibi malin la yu'addi zakatahu babu wani mai dukiyan da baya bayar da wannan zakka illa tahawwala yawmal qiyamati shuja'an aqra' face wannan dukiyar ta zama macijiya a wannan ranar Allah zai mai da dukiyar ta zama macijiya ya ci ba sahibahu haisu ma zahaba wannan dukiyar za ta yi ta bin mutum duk ta inda ya tafi wa huwa ya firru minhu kuma shi mutum ba zai daina gudun wannan dukiyar ba kaga anan dukiyar kake nema a can kuma gudun ta kake wa yuqalu sai a rika cewa haza malukan allazi kunta tabakkalu bihi ai wannan dukiyar da kake ta rowa din nan ita ce ka tsaya mana a baka abinka fa idza ra'a annahu la budda minhu annabi yace zai yi ta gudu dukiyar ba za ta bar shi ba to in yaga babu makawa dukiyar sai ta same shi adkhala yadahu fi fihi a hadisin jabir manzo Allah yace shi da kansa zai dauki hannun shi ya saka a bakin macijin saboda wannan shi ya kuma sauki faja'ala ya ƙabamuha kama ya ƙabamul fahalu manzon Allah ya ce haka dukiyar wannan macijin zai ringa tauna hannu zai ringa tauna hannu yadda ka san raƙumi yana tauna wato yadda ka san taunan raƙumi kana jin ƙara to haka ake tauna hannun mutumin nan dukiyar tashi ita ce ta zama macijiya take tauna hannunsu Allah ta kare saboda haka yasa waɗannan fassarori gaba ɗaya guda biyar da malamai suka yi sun dace da ita wannan kalma ta aljasiya idan an ce durkusawa ne mutane za su yi a filin hisabi wannan ya samu dalilai ta hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda mun karanta haka nan kuma idan aka ce tsayuwa ne akan manyan yatsu shi ma an samu hujjoji a kansa idan an ce ma'anan aljasiya shine tattaro mutane shi ma ya inganta idan aka ce aljasiya shine a ware mutane masu laifi wurinsu daban marasa laifi wurinsu daban shi ma ya dace kowane kowace fahimta aka bayar daga cikin waɗannan fahimtoci babu shakka akwai hujja a kanta daga magabata ko dai sahabi ko kuma tabi'i to sai mu je gaba yace haza kitabuna yantiqu alaykum haza kitabuna yantiqu alaykum bil haqq inna kunna لا نستنسخ ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق Allah ke to wannan littafin mu ne wanda yake magana a kanku magana ta gaskiya a ranar kiyama idan aka baka littafi za a faɗi wannan wannan littafin mu ne mai magana akan gaskiya idan Allah ya bawa mutum littafi za a faɗa mishi wannan haza kitabuna yantiqu alaikum bil haqq me ake nufi da mai magana akan gaskiya bila ziyadatin wala nuqsanin littafi ne wanda babu ƙari babu rage littafin da Allah zai baka a kiyama babu ƙari babu rage sai Allah ya ce inna kunna nastansifu ma kuntum ta'malun mu mun kasance muna rubuta abinda kuke aikatawa a duniya fasara guda kenan wato mun yi umarni ga mala'iku bi nasfi a'malikum ya'ni bi katbiha an-nasfu al-katbu inna kunna nastansifu wato naktubu ma kuntum ta'malun mun kasance muna rubuta abin da kuke yi a duniya saboda duk abin da kake mala'ika yana rubutawa fasara guda kenan to amma shi Abdullahi bin Abbas yana cewa ba wani rubutun mala'iku ne Allah yake magana a kansa a nan ba abdullahi bin abbas ya ce yansakullahu ma yi umar kulla yaumin min allahul mafuz wato a kowace rana ana yin kofi daga lauhin mafuz wannan kofi shi ake yi da al'istinsaf yansakullahu ma yi umar kulla yaumin min allahul mafuz fayuqabilu bihi ma ya'maluhu al-insan saboda adalcin Allah idan aka tashi a ranar lahira idan mala'iku suka kawo takardan aikinsu to sai a yi kofi daga lauhil mahfuz inji abdullahi bin abbas za a yi kofi daga lauhil mahfuz abinda Allah ya rubuta wani kaza zai aikata kaza zai aikata kuma komarsa kaza ne to yanzu abinda mala'iku suka rubuta ya dace da abin da aka rubuta a launin mafuz ko akwai ƙari sai an kara idan aka kara aka tabbatar babu ƙari to sannan sai a ɗauki wannan littafi sai a baka kaga shine abin da shi abdullahi bin abbas yake cewa nastansihu ba wai asali abin da mala'ika yake rubutawa bane kofi na lauhil mahfuz shine wanda za a yi idan aka yi kofi na lauhil mahfuz fayuqabilu bihi ma ya'maluhu al-insan sai a dauko takardan da mala'iku suka rubuta ayyukan dan adam sai a kwatanta da wancan kofi da aka yi da zalafin mafus fala yazidu wa la yanqusu yace awwalu ma khalaqa Allah karmu manta abu na farko da Allah yayi shine alkalami wanda yasa ya dinga rubutun abubuwan da za su auku to wannan alkalamin ya riga ya rubuta duk wani abu a jikin lauhin mafus to wannan rubutun shine wanda za a dauko abdullahi bin abbas ya ce falam ma khalaqa allahu al-khalqa lokacin da allah ya halicci halittu wakala bil khalqi hafaza kuma allah ya sa wa mutane mala'iku wadanda suke tsare ayyukansu yahfazuna alaihim a'malahum falam ma qamatil qiyama to da kiyama ta tsaya a bayanin abdullahi bin abbas uridat alaihim a'maluhum saboda ka sai a dauko takardu waɗanda mala'iku suka rubuta sai a nuna wa mutum to amma ba za a baka wannan littafin ba sai an kwatanta shi da kofi na lauhin mafus ibn abbas ya ce wakila sai a ce haza kitabuna yantiqu alaikum bil haqqi inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun abdullahi bin abbas ya ce abinda ake nufi da nastan sihu arabal kitabaini waɗannan littafai guda biyu su za a kara da juna da littafin da mala'ika ya rubuta game da aikinka da kuma littafin da alƙalami ya rubuta na ƙaddara wanda Allah ya hukunta idan sun tabbata fakana sawa'an da wancan littafi da ke cikin launi mahus da kuma wannan wanda mala'iku suka rubuta to shi kenan sai a baka wannan hadisin yana al-mustadrak al-imam al-hakim hadisi na 3745 abdullahi bin abbas ya faɗi haka kuma an samu riwaya daga abdullahi bin umar wanda shi ma ya faɗi haka za ka gani a kitabu sunna na ibn abi asim hadisi na 106 abdullahi bin umar ya ce fahal takunun nuskhatu illa min shay'in qad furiga minhu abdullahi bin umar ya ce idan aka ce annuska kalma ta annuska ba sabon rubutu ba ne kofin abin da an riga an yi shi ne a da don haka idan allah ya ce nastan siko wato mun yi kofin abin da da muka rubuta muku sannan sai a kwatanta da abin da mala'ika ya rubuta saboda adalcin allah shi yasa in ka dubi abin da allah ya faɗa a nan ya ce haza kitabuna yantiku alaikum bil haqqi wannan littafin namu littafi ne wanda ke bayanin gaskiya game da ku baya da cewar mala'ika baya ƙarya duk abinda mala'ika ya rubuta gaskiya ne duk da haka kuma sai an kara da abinda alƙalami ne ya rubuta ba mala'ika ba alƙalamin ƙaddara shi ya rubuta idan an kara ya tabbata shine sai a ba wa mutum littafinsa mai Allah ya ce
فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين آمنوا وأن تسكي إيماني وعملوا الصالحات تسكي أيك إن جنتتو فيدخلهم ربهم في رحمته الله زي شقد سوچ إن رحمسا الله تسامني ذلك هو الفوز المبين وأن شين ربو مبين وأما الذين كفروا وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وأما الذين كفروا وأن تسكي كافر كيفا يقال لهم قاعدين ذا أبيع مصر afalam takun ayati tutla alaikum shin ba a taba karanta muku ayoyi na ba ashe da ba a karanta muku ayoyi na na alqur'ani ana muku wa'azi idan an yi wa'azin fastakbartum sai ku yi girman kai wa kuntum qauman mujrimina kun kasance mutane masu laifi a duk wani mai laifi ya san Allah ya hana saboda babu shakka za ka taba ji an ce kaza ba shi da kyau amma duk da haka mutum yana ji shine abin da Allah ya faɗa kaga girman kai da kuma rinjayar laifi wa idza qila inna wa'da وإذا Allah قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين wa idza qila idan aka ce inna wa'da Allah haqqun alqawarin Allah gaskiya ne wato mutuwa tana zuwa wasa'atu duniyar ma akwai lokacin da Allah ya diba mata za ta kare la raiba fiha wanda babu kokonto a ɗayan biyun nan idan sa'ar duniya sa'ar karshe bata same ka ba ajali zai zo maka idan an faɗa kuntum sai ku rika cewa ma nadari masa'atu mu ba musamman ake nufi da sa'ar karshe ba in na zunnu illa zannan babu wani abin da muke face zato wa ma na halin sai gini na kungun ba mu tabbatar ba ma ta suna ma shakkan duniya za ta kare ba shakka kafirai akwai waɗanda har yanzu ba su yadda ma duniyar nan za ta kare ba saboda ka suna ganin duniyar za ta dawwama har abada Sau- suna shakka Allah ya ce wa badalahum sayyi'atun وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون badalahum sayyi'atu ma amilu munanan abin da suka aikata su kai ta bayyana gare su saboda duk wani abu mara kyau da kai Allah sai ya nuna maka a kiyama fa haka bihim ma kanu bihi yastahzi'un abin da suka yi ta isgilanci game da shi yanzu ya aukan musu saboda mutumin da yake cewa bai yadda akwai lahira ba sai gashi kuma Allah ya tada shi a lahira to kaga abin da yake isgilanci da shi yanzu ya auko masa nadama ta same shi to me za a gaya musu وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين wakila sai a ce a yau nan sakum yau za mu yi watsi da ku kama na sikin lika a yau kun haza kamar yadda kuka yi watsi da wannan haduwar ta wannan ranan don bai kamata dan adam ya yi watsi da ranar kiyama ba wato duk abin da za ka yi ka rika sa lissafi da lahira duk abin da za ka yi ka rika tunani da lahira to idan mutum bai yarda da Allah ba sai ya watsi da lahira idan mutum yi watsi da lahira sai ta shagalinsa shi ne Allah ce to yau za mu yi watsi da ku kamar yadda kuka yi watsi da wannan ranar wa ma'awa kuma naru kuma makomar ku wuta ce wa malakum min nasirin da babu kuma wasu masu taimakon ku a suratul araf aya ta 50 falyawma nansahum kama nasu liqa'a yawmihim hadha wa ma kanu bi ayatina yajhadun idan ka dawo suratul sajda fazuqu bima nasitum liqa'a yawmikum hadha inna nasinakum wa zuqu azabal khuld bima kuntum ta'malun kaga ya gwada cewa duk mutumin da ya watsi da lahira to Allah zai yi watsi da shi game da rahamarsa a ranar tashin kiyama akwai hadisin Ali bin Hatim wanda manzon Allah yake faɗa hadisin nan yana sahihu muslim yana kitabu zuhd wa raqaib annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma minkum min ahadin babu wani dan adam illa sayukallimuhu rabbuhu face Allah zai magana da shi laisa bainahu wa bainahu tarjuman babu tafinta a tsakanin mutum da Allah babu mai translating babu wanda zai fassara maka maganar Allah fayalqa rajul saboda ka Allah zai gamu da mutum sai ya mar tambaya Allah zai ce ma dan adam alam ukrimka shin ban daraja rayuwarka ba babu shakka Allah ya daraja rayuwar dan adam ai idan ka dubi rayuwar dan adam daban da na dabba abincinmu daban ne makwancinmu daban ne tsarin rayuwar mu kowanne Allah ya daraja mu walaqad karramna bani adama Allah ya daga dan adam to Allah sai ya tambaye ka kai ashe ban daraja ka ba a duniya alam uzawwij ka ashe ban baka aure ba har mata ta yi alam usakhir laka al-khayla wal ibla ashe ban hore maka dawakai na hore raƙuma duk wata dabba komai girmanta Allah ya hore ta da dan adam ya kama ta sai ta bi shi karka dauka wai dabaraka ne wannan ikon Allah ne Allah ya hore su to Allah sai ya tambayi mutum shi ne sai annabi ce fa yaqulu bala zai ce haka ne shi ashe ban ma kaza ba zai ce haka ne ya Allah fa yaqulu sai Allah ya ce mar afa bananta anta mula annaka mulaqiya shin ko ka taba zaton zaka hadu da ni kuwa Allah zai tambayi mutum in ji annabi Allah zai tambayi kowa ka taba zaton ma za ka haɗu da yi kuwa sai kula sai ce la gaskiya ba na ma zaton haɗuwa da kai so kaga kenan waɗannan su ne Allah yake magana a kansu ya ce ba na zaton haɗuwa da kai kaga ya faɗa ma Allah gaskiya bai ma yarda akwai lahira ba bai yarda za a tashi a gaban Allah ba Allah ya tambaye shi kana tsammanin haɗuwa da ni ya ce ni ba na tsammanin haɗuwa da kai sai Allah ya ce to shikenan fal yawma ansaka ni yau zan yi watsi da kai kama nasita ni kamar yadda ka yi watsi da ni a duniya to kaga sai ya dace da abin da Allah ya faɗa a nan wanda ya yi watsi da Allah a duniya to shine ake watsi da shi a ranar tashin kiyama Allah ya ce zalikum bi annakum zalikum bi annakum takhadtum ayatil lahi huzwan wa gharratkum alhayatud dunya فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون الله يجزاكم abin da yasa muke watsi da ku a yau bi annakum tafassum ayati llahi huzwa saboda kun rike ayoyin Allah abin iskilanci in ka lura daga cikin kafirai babu wanda ke isgilanci da musulunci kamar yadda wanda bai yadda za a tashi a lahira yake isgilanci ba wanda bai yadda da tashi a lahira ba isgilanci yake da musulunci gaba daya to wannan isgilancin Allah ya yi magana a kansa bi anna kuma takastum ayatin lahi huzzuwan kun dauki ayoyin Allah a matsayin isgilanci idan an ce za a tashi a lahira ya ce a to shekara nawa har yanzu ba mu ga wanda aka tada shi ba Allah ya ce wa garratkumul hayatud dunya na biyu rayuwar duniya ta rude ku fal yawma to a wannan ranan la yakhrujuna min habra su fita daga azaba ba wala hum yusta'tabuna sannan ba za a karbi hanzarin su ba asali al isti'tabu shine talabun talabuka ila musibi talabuka ila al musibi rujui wato a ruju'a mutum ya ce yana bukatar ya dawo duniya shi ake nufi da al'istitabu wato neman sauƙi neman dawowa neman gyara za su ce to Allah mun gane amma muna so a bamu dama mu gyara to wannan roƙon shi ake nufi da al'istitabu mutum ya gyara barnarsa za ka gani a littafin lisanin arab da larabci idan aka ce al'istitabu shine talabuka ilal musii ar-ruju'a an isa'atihi misalin sa shine a suratul rum aya ta 57 fa yawma idhin la tanfa'u alladhina zalamu ma'ziratuhum wala hum yusta'tabun kaga yanda Allah ya faɗa wancan aya haka nan a suratul kahfi ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا saboda ka duk wanda ka ga an yi watsi da shi a lahira to babu shakka ya yi watsi da Allah a duniya mai Allah ya ce a ƙarshe فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين فلله الحمد saboda ka godiya ta tabbata ga Allah رب السماوات Allah mai gudanar da al'amuran sammai ورب الأرض كما شيك قدانك الأمر نكسا ورب العالمين الله قدانك الأمر نتالكي قبالا توانا أبدك أو كوا أسمد كسا باب وانك قدانك شيء با الله الله من قول ما سيجي وله الكبرياء وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
yace wala wal kibriya kuma fifiko yana ga Allah al kibriya shine fifiko mun yi magana akan sa a littafin al hujja ya zo tafassaran ibnu asiri a littafin an nihaya mujallal shafin 140 ana ce ma Allah wanda yana daga cikin sunayen Allah al-kabiru sannan ana kiran shi al-mutakabbiru al-mutakabbiru shine mai tabbatan fifiko idan aka ce al-kabiru Allah mai cin komai idan aka ce al-kibriya al-azimu shine Allah mai girma wato wanda fifikonsa ya bayyana shine al-kibriya don haka yasa alkibir ya guda al'azamatu suna ɗaukar ma'ana guda wala hul kibir ya ufi samawati wal ardi wato ana nufin fifikon Allah ya tabbata a sammai da ƙasa a sama in ka tafi babu kamar Allah in ka dawo ƙasa babu kamar Allah sai ya ce wa huwa azizul hakimu kuma Allah shine mabuwayi mai hikima mai hikima ne yanzu ka dubi yadda ya dauko suran nan suratul jatiya me ayar farko a farkonta tanzilul kitabi min allahil azizil hakimi har muke magana akan shin waye al'azizu allah ne ko alkur'ani kuma kowanne ya dace ya dace ka kira alkur'ani al'azizul hakim ya dace ka kira allah al'azizul hakim to amma a ƙarshen suran sai ya tabbatar mana ashe da ya ce al'azizul hakim a farkon suran yana nufin shi kansa ne za ka ce tanzilun minallahi al'azizil hakim to sai ce wala bulkibir ya uke samawaci wal ardi wa huwal azizul hakim ai shi din ne al'azizu al hakim wato Allah shi ne mabuwayi Allah kuma shine mai hikima waɗannan siffofi sun tabbata gare shi اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك